أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر إلهي نظرة جلوس اجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء هجرك ورعايتك وأربت نوري تحصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفث الذاكرين وفتنة حث القادرين وإبيان البغاة المترصصين وشماتة الأعداء الصائمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau talata ashirin da uku ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a wannan zawiya a wannan gari namu na Hanchan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. Alaran ma ya ja mana aya ta ɗari da casa'in da bakwai a cikin suratul Baqara wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب معنى الآية الله سبحانه وتعالى يكي سوى الحج أشهر معلومات وتنمي أيك الحج وتنمي وإن دسك سنمي ومن فرض فيهن الحج duk wanda ya shiga cikin aikin hajji ya ɗau azama da niyya bayan ya yi harama fala rafasa kada yi magana wanda suke ɗauke da tayar da sha'awa wala fusuka kar ya yi fasikanci wala jidala kar ya yi jayayya duka a ina Allah ya ce fil hajji a cikin wannan ibada da kake yi na aikin hajji zama ta faru min khairi babu wani abun alheri da za ku aikata face ya alamu Allah kafi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi wa tazawwadu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku yi guzuri in za ku tafi aikin haji fa inna khayra zadi taqwa mafi alherin guzuri shine jin tsoron Allah wa taqun ya ulul albab ku tsoro na ya kuma abuta hankula wannan shine abinda ayat ta iya kunsa malaman tafsiri Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan ya musu da alheri sun yi maganganu da yawa a cikin daga cikin abin da suka faɗa kan wannan ayar suka ce Allah subhanahu wataala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat watan aikin hajji ko watannin da ake yin aikin hajji a cikin su watanni ne wa'anda suke sanannu bayan Allah subhanahu wataala ya ce watanni ne wa'anda suke sanannu sai kuma ya shiru sai bai ambaci watannin ba kamar yadda ya yi na azumin watan ramadana ai da aka zo na azumin wata ramadana cewa yi ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ko yana matsawa gaba sai yake shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran yake faman shahida min kuma shahara falyasu kaga a watan ramadana sai aka ambaci sunan watan da za a yi azumin watan ramadana me yasa saboda ita watan ramadana watan da ake yin azumin wata kwara ɗaya ne saboda haka kada wani mutum ya samu wahani ya tunanin ko zai iya yin azumin watan ramadana a wata wata ban da wannan watan sai Allah ya ambace ta amma da aka zo maganar aikin hajji da Allah subhanahu wataala ya ce alhajju ashhurun ma'luma watannin yin aikin hajji watanni ne waɗanda suke sanannu kenan tun kafin bayyanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wayannan mutane na garin Makka ko jahiliya sun kasance suna yin wayannan aikin hajjin nasu a wayannan watannin wayanne ne watannin sai aka ce maka sune Zulqa'ada Zulhijja a wayannan watannin ne ake yin akwai Shawwal ko Shawwal Zulqa'ada Zulhijja wayannan watannin guda uku sune ake tafiya domin yin aikin hajji din me yasa ka ambato tun daga shawwal wanda shawwal ita ne wanda za mu shiga ana ida azumin watan ramadana idan ka lura a da ba irin yanzu bane da da ka shiga wani abu shu sai kawai ya kai ka an lura ko kamar mu yanzu mutanen Najeriya in za mu je aikin hajji a da kwano ba wata uku bane za mu fara tafiya mukan fara shirin tafiya tun wurin wata biyar zuwa wata shida za a fara kama hanya ana tafiya a yi nan a tsaya a yi can a tsaya a yi can a tsaya a shiga jirgin ruwa a yi can shi ma a tsaya a tsallaka a yi can a tsaya har dai Allah subhanahu wataala ya kawo mutane to rahama ta Allah sai ya jero wa'annan watanni masu alfarma wanda a cikin su ne ake fara daura azama na tafiya aikin hajjin su ne shawwal zulqa'da zulhijja to zulhijja kuma idan ka kalla ita ne ainihin kasuwan baje kolin na aikin hajjin ake yi ita ma a zulhijjan gaba ɗaya kwana goma ne gaba kwan ƙara ne ma ba ƙara ba a gani ko kwana goma nan daga tsayuwar shi ne daga Allah ma yana rantsuwa da wayannan kwanaki goma wal fajri wa layalin ashr kare ko Allah ya ce ina rantsuwa da hudowar alfijir ko kuwa ina ma rantsuwa da alfijir me yasa saboda wannan alfijir din da kake kallon shi to ka kiyaye shi a shine idan Allah subhanahu wataala ya kaddara maka rabauta to zaka tsara abin da zaka yi a wannan ranar ko da baka ɗauko takarda da biro ba kwakwalwanka zai gaya maka yau ɗin nan da aka ce kaza ko misali yau ba talata ba ko muka ce yau biyu ga watan hudu to ai masu rabauta a wannan ranar tun asuba sun riga sun gama lissafin inda za su je da abin da za su aikata in teloli ne sun riga sun gama lissafawa yau za a buɗe kaya guda nawa uga ashirin ko talatin ta ya riga ya gama tsarawa in malamin makarantar boko ne boko ne ya gama lissafi lesson plan ɗin shi na classes kaza da kaza da kaza da kaza ɗan kasuwa zai lissafa maka cewa yanzu ɗan nan da na fito da asuban nan zan je kasuwan yan gwari zan sai kaman kwando guda biyu ina sa ran kafin yamma wannan kwando guda biyu na tumatirin ya ƙare ina sa ran zan ci riba kaza haka ce tsarawa shi yasa Allah ya rantsa da alfitar din da cewa ka kiyaye shi daga nan ne mutum yake mikewa daga nan kuma wani yake faduwa alfitar na fitowa mai hankali ya riga ya gama tsarawa cewa to yau din nan yanzu Allah ga abubuwan da nake so na gudanar amma mutum ya zama to kara biki kawai duk inda iska ta kada shi kawai ya bi ba a san mutum haka a'a za ka tsara sai ka roki Allah ya gudanar maka an gane da mu you propose sauran sai ka bar ma Allah an gane wannan to sai Allah ya ce wal fajr ina rantsuwa da alfijir wa layalin ashr ina rantsuwa da kwanaki guda goma mafi rinjayen malaman tafsir suka ce wa'annan kwanakin na watan zulhijja ne shi yasa ma aka yi alkawari aka ce duk wanda ya azumci wa'annan to Allah subhanahu wataala zai gafarta mana zunubanka zai kai rago ne aka ce a in kai rago ne ma Allah bai farta haka ba wannan na rana taran nan ranar arfa din nan ko aka ce idan ka samu dama ka yi shi to Allah ya yafe maka zunubin shekarar nan da za su ke karewa da zunubin shekarar da za a shiga kana da garantin shekara biyu ce yanzu domin watan zulhijja ita ce wata ta ƙarshe a kalandar musulunci to kurakuran da muka aikata a wannan shekarar da ke karewa duka Allah ya yafe mana in kai sannan shekara da za mu shiga in advance kafin ka shiga ma sai ma Allah ya yafe maka to inda gizon yake saka shi ne yaya za a yi a gano cewa an kana cikin wanda aka yafe ma da shi ne a wannan shekarar da ta kusa karewa sauran kwanaki guda ashirin ko sauran kwanaki sha tara to kakka je ka wurga kanka cikin halaka a kanka cikin masu sabon Allah sabon shekara da za a shiga in Allah ya raya mu ka ganta to kar a ganka cikin masu sabon Allah sai a cikin ruwa amma ba za ka ce na yi azumin arba shi kenan a ganka kuma wurin masu shan wiwi a ganka wurin kulob ne kuma ya gaya mu da kace a kan mutum wurin kulob a kan shi wurin wandala a kan shi tsallaken red yana haka yana yana nugurugu kai ma kan akwai damuwa Allah ya ce ya ba kwana wata ala ya ce to wa'annan su ne waɗannan da ake yin aikin hajji a cikinsu duk wanda ya yi himma da harama a cikin wannan wata na aikin hajji to yana haramta a gare sa ya faɗa dukkanin wata magana ga matarsa wadda ka iya motso sha'awa ai magana tsakaninka da matanka wanda za ta iya motso sha'awa ai ma inda aka ce haramun ko kana ɗaki da kai da matanka ka kalle ta ka ce ka'a ban taɓa ganin kyakkyawan mace irin ki ba ka'a ai na yi sa'a da yanzu wani ne kawai ya aure ki ba duk wannan romo daga rabasa ka ka cewa da kai romo daga rabasa ita kwakwal wanda ya san ne kake ne ko to kaga faɗa din da kai romo daga rabasa wani nau'i ne na isar da wani sako a ɓoye a ɓoye wanda wannan romo daga rabasan da ka faɗa yanzu zai tayar mata ita ma da sha'awa wanda bai aure ba zai gane wannan karatun ba an gane wannan ko wanda bai aure ba zai gane amma wanda ya aure ni ma ko ba ga bane ba to ka gani wat dan dan na ga wanda ba da aure sai dan zare ne ciwo su ne ai kina da da ma sharashawa ni aure yanzu wannan dogon bayanin duk ba sai matsayi ba ku dai nuna kanku kuna mu kallon ku Allah ya yafe mana. To kaga wannan maganar da ka faɗa ka gaya mata wani saƙo wanda yake ɗauke da sha'awa. Ka nuna mata cewa kana gamsuwa da ita ma har kana jin daɗi. Daɗin ma da kake ji har kana kiran shi romo. Dina ka an ce romo to ba banza ake nufi ba. To sai shari'a ya ce kai da ka fara aikin hajji kar ka gaya wa matanka irin waɗannan maganganun. Ballantana ka ce ka Allah ya baki kirji Allah ya ba ki baya aka ci amsa ba a yace ba shine ma'anar faman farada fi yin alhajja fala rafata sai na biyan Allah ya ce wala fusuka kar mutum ya fasikanci a nan wani malaman tafsiri suka ce shi arrafatu wanda yake da iyali ne yake iya yi shi kuma fasikanci to mai iyali yana iya yi wanda ba shi da iyali yana iya yin fasikanci ma'anar fasikanci shi ne dukkanin wani magana da za ka iya faɗanta wanda take nuna saƙon Allah to sunanta fasikanci ko da dai idan dan ya duba wasu da cikin littafan tafsiri za ku nuna maka cewa fasikancin an kasa shi zuwa hawa hawa suka ce akwai fasikanci na furtawa da zasu fasikanci na magana akwai fasikanci na ido akwai fasikanci na taɓawa sai babban fasikancin shi ne aiwatarwa da al'aura. An gane wani wasu malaman sosai da aka suka rarraba, in kana da dama za ka yi ƙara dubawa domin kai maka ƙara samun fahimta da kuma ilimi a kai da To, ya ga ce, kwamon farafin na kwalara fasa wada fusuka. Da mai matan, da wanda ba shi da mata, to ba a yadda ba kuma ya yi fasikanci. Komi ƙanƙantarsa komi yawansa domin wannan fasikancin yana lalata aikin mene yana lalata aikin hajji malam ya ci da cewa babu wani abu wanda mutum zai aikata na alheri face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan kuma ta kwallo min kai ya alamu Allah in ka aikata aikin alheri ko mi kankantansa ko mi yawansa Allah subhanahu wa ta'ala zai sa kan ya maka tun karatun da ka haddace tun kana hannunka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamar ya amal miskala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal miskala zarratin sharran yarahu wanda ya aikata aiki na alheri ko mi kankantansa Allah subhanahu wataala yake za mu sakan ya masa kuma sai ya gan shi ranar lahira haka nan wanda ya aikata mugun abu ko mi kankantansa Allah yake za mu rubuta masa zai ga kuma zunubin sa ranar lahira Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Amin.
Allah subhanahu wataala ya ce kuma ta faru min khairi ya'lamu Allah kallan akwai ruwaya da suke cewa ya'lamu Allah ya'lamu Allah kiran hausu ya alam Allah Allah ya riga ya san shi ba wai zai san shi ba shi a wurin Allah ba sai ka aikata abu ba sannan Allah subhanahu wata'ala zai sani kafin a haife ka da shekara miliyan ɗari biyar Allah ya san ka ya san yawan shekarunka da za ka yi a duniya sannan Allah subhanahu wata'ala ya san kalan nau'in abincin da za ka ci ci kwano nawa ne na mudu in an auna abincin tun daga haihuwanka har zuwa mutuwanka in ruwa ne lita nawa za ka sha daga haihuwanka zuwa mutuwanka har yawan kayan da za ka sassa Allah duka ya riga ya sani kafin a haife ka da kimanin shekara miliyan biyar miliyan ɗari biyar haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi so ya alamu Allah ya riga ya san shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ku kiyaye Allah wannan aikin hajjin da kuka fara yi wata tsawon ku yi guziri wannan guzirin a karan farko ana magana abinci domin ba za ka bar garinka ba tun daga najeriya bisa kaddarawa kai ɗan najeriya ne ba ka rike komai ba ka je wani gari ka ce wasu ba ka abinci ba zai yi ba hankali ba zai ɗauki wannan ba kuma wannan garin ba kai kaɗai ba ne ka zo shi daga garin ku kawai Najeriya za a samu mutane sun kai dubu goma da za su je wannan aikin hajji ai ma ya wuce ko ba ka bani ba ai ya wuce a ce kawai daga garin ku Najeriya mutane dubu goma su je aikin hajji kai da kamar wuya a baya ba ana lissafin wayanda suke zuwa aikin hajji daga Najeriya su kadai suka kai dubu ɗari da ashirin in ma ba a wuce ba dubu ɗari da ashirin ko bara da aka samu wannan rikitare ita da tsadar rayuwa dubu tamanin su ne aka ce sun tafi daga Najeriya. To suka kaddara ba kai kaɗai ba ba kuma garin ku ku kaɗai ba akwai sauran garuruwa banda Allah waye zai rike mutane a wannan garin. Kalle yadda ne abun yake to sai Allah ya ce wata zanwar in za ka je wannan aikin hajjin kai guzuri. Salaf subhanahu wa ta'ala ya ce fa inna khairaz zadi taqwa bayan kayi guzurinka na abincin da za a ci kafin a kawo wayannan sabbin ka'idojin da gwamnati ta sa a yanzu gwamnatin Saudiya ta sanya ka'idoji ba kowane abinci ba ne za a yadda ma ya wuce ba kowane abinci ba ne Allah ya tsare Allah ya kare saboda lura da wasu abincin akan samu ƙwayoyin cuta a jikinsa sai da an ci kuma sai a goce ga gudawa ko wani abin nan sai suka sa ƙa'idoji ba komai bane za a rika wucewa da shi ko za a yadda mutum ya tafiya da shi din in har za ka ga an tafi da abinci to masu tafiya da abincin su kuma suna da wani pad da ake masu wanda su kuma za su wuce da nau'in abincin da wayannan al'umman garin suke ci an gane wannan kamar yanzu a Najeriya misali sai ya ce wato limamin gaban can an ba shi fat zai taho da buhu buhuna na shinkafa kamar ɗari biyar yana nan a rubuce da ni da kai ba za mu ce amma ma yan Najeriya ne kamar yadda ke jiki ma ɗan Najeriya ba ne wallahi dole sai mun ce da buhu goma goma aka ce a ina a ina goro wannan yanzu in ba su yarda ka wuce da shi ba aka kama ka da shi ka ɗauko maka wahala goro wannan da ni ya ce bari ya ce wucewa da shi amma yanzu kamar an sa doka shi ma sai da haka suna da tsarin su da komai shi ma da aka bashi fal ba kawai da buhunan sun zo kawai sai a wuce ba sai an tsaya an auna an leka an yi wannan an yi wannan an yi wannan sai ga su ne kiran ya wuce amma wanda wanda za a yi da tana kan tabbas to mafi alherin guzuri shine ka je makan nan da jin tsoron Allah fa inna khayra zadi at-taqwa mafi alherin guzuri shine jin tsoron Allah wata kun ya ulul albab ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankali malaman tafsiri kamar yadda muka faɗa Allah subhanahu wataala ya saka musu tarihi sun yi maganganu akan wannan gaba na ƙarshen da suke magana kan cewa cewa hankali ba zai ɗauka ba mutum bai yi sabon Allah ba a gare shi Najeriya ko Nijar ko Kamaru ko Chadi duk bai yi sabon Allah ba sai ya nika gari sai ya zo gari ne alfarma mai daraja kawai sai ce shi a nan da zai saba ma Allah hankali zai dauki wannan sai shi ya musulun je ido kai mai hankali kar ka yadda a garin ka ma baka saba wa Allah ba sai gari ne alfarma ka je can kuma ka ce za ka saba wa Allah Allah bai Allah bai yafi shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wacce kuni ku ji tsoro na ya kuri albab ya kuma abuta hankali kaga ya nuna mutum yana da hankali a gare shi bai saban Allah ba sai kuma rashin hankali ya kama ta a saudiya a haramin kuma ai akwai na ɗan damuwa a nan ko ko a ce a najeriya tana jin tsoron allah annan da kake jin tsoron shi an ce yana da ɗaki a can ka'aba ko kana jin tsoron shi a nan najeriya yanzu ka je inda ɗakin shi yake inda kuma ya sanya wasu sha'air na addini sai kuma a nan ne za ka saba masa allah akwai hankali kuwa Allah mun tuba Allah ka yafe mu a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum an فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين Allah subhanahu wataala ya ce laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laysa alaykum jinahun an tabtagu fadlan min rabbikum ba zai zama laifi a gare ku ba bayan kun yi da aikin hajji ku nemi falala na ubangijinku ma'ana hanyar kasuwanci ke fa idza fatum min arafatin yayin da kuka tsare tsayuwan arba din nan fadkurullah inda al-mash'ar al-haram ku ambaci Allah a wurin wannan mash'ar al-haram din واذكروه وأمتي الله سبحانه وتعالى كما هداكم كما يد الله سبحانه وتعالى يمك بيوا يشري بك وإن كنتم من قبله لمن الظالمين وأن كاشف هذا أيضا هنا سمبتاني malaman tafsiri Allah subhanahu wataala ya ce malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wataala ya saka ya musu dalili suka ce wannan ayar Allah subhanahu wataala yana magana ne akan kasuwanci idan mutane suka yi da aikin hajjin nan nasu shin za su iya yin kasuwanci ko ba za su iya yin kasuwanci ba sai Allah subhanahu wataala ya ce a babu laifi za ka iya yin kasuwanci sai ka ɗan tafi da kaftani kamar guda a tsayin haka wani ka ɗinka da kare can mara kawai sai ka karkasa kawai sai ka wada dubu uku uku dubu uku uku sai ga an yi wawa ka kwashe an lura a ka ɗan shita ne sai ka ɗan tafi da shita kamar keji nawa keji goma keji za ka kai ɗauki keji goma daga nan har zuwa saudiya ai ai ka ɗan ustaz na dai bidiyo idan kamar keji talatin da ba za a ce kayi zari da yawa ba da an gama aikin hajji sai ka ɗan karkata shari'a ce ba ku an gana wannan ka nema kuma ka nema riba Allah ya ce duka babu ba ma ɗan a sha kusan ya ce wai zai malam zai iya zuwa wai da mashin ɗin shi ana gama aikin hajji ko idan fara a sha shi ma a can kai da liman wannan ko ba ka ba Umar Usman shi ne liman wannan in ka je da mashin ɗinka a Saudiya kai a taba tsakaninka da su liman wannan su ne jagorori a ce na to to gaji wani ma bawan Allah malam Usman ya ce a ina ka sani a can da zaka yi a saba a can an lura ko Allah ya bai mana almuhim dai abin da shari'a yake kokarin nuna maka shine nau'in sana'an naka in har in har akwai yanayin da zaka iya yi a wannan wurin shari'a ce babu laifi kai an gane wannan shari'a ce babu laifi kai ka nemi kuma ribar ka a wurin a cikin wayannan kwanaki wanda aka ida aikin hajji fa'ida da fatun bara gurubi shamsi yayin da kuka gama yayin da kuka gama tsayuwa a kan a wannan dutse na arfa din nan kuna kan hanyar ku na dawowa to shi ke kaga ranar tara ne dama ke tsayawa din ko ba ka ba shi tara ga wata to babu laifi in kuna dawowa nan ku ta ambatan Allah ba ma babu laifi ba abinda Allah yake so kenan shi yasa ayi yake cewa wadkuru kama adabu ku yi ta ambatan Allah ta hanyar yin tasbihi da kuma tarbiyya labbaik Allahumma labbaik da yin addu'o'i inda al-mash'ar al-haram a wurin wannan wurin da ake kira da suna mash'ar al-haram menene mash'ar al-haram shine wannan wurin da ake kira da suna mustalifa an gani ko kuma aka ce idan za ka ambaci Allah ka ambaci Allah yadda Allah yake so shi ta mai kyau kar ka je kana yin wani abin da ba haka Allah subhanahu wataala yake nufi an gane wannan ko Allah subhanahu wataala ya yafe mu malam bukatu yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan kasuwar larabawa larabawa suna da kasuwa a jahiliya kai daga cikin nan an ga ka ce jahiliya ka san akwai damuwa akwai damuwa ke to lokacin jahiliya kan kafin bayyana musulunci a wannan gari na makka suna da wata kasuwa da ake kiran da suna ukaza da kuma kasuwa da ake ci a Mina da kasuwar da ake cinta ake ci a Majar ko Hijaz aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suna cin kasuwa mu a musulunci ko ba shi komai ba yaya kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin za mu iya yin kasuwanci mu siya mu siyar har mu ci riba a cikin kwanakin aikin haji Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya shi domin Allah sallallahu alaihi wasallama baya magana sarrafa sai ya jira umarni daga wurin Allah to shirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai ga wannan ayan Allah ya saukar da ita Allah subhanahu wataala yake cewa aha Allah subhanahu wataala yake cewa la ta'alukum junahu an tabtagu fadlan min rabbikum a wannan hadisin da aka samu daga Abdullahi bin Umar yake cewa a wani mutum ne ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi ya tambaye Abdullahi bin Umar yace ka ganni ni mutum ne wanda ina zuwa da raƙuma aikin hajji ba raƙumi ɗaya ba ke raƙuma me yake yin da raƙuman nan yana yin haya da su ne an gane haya shine ka ba da kuɗi sai ka hau raƙumin tunda ba za ka iya jure matafiya a ƙafa ba to sai ka biya kuɗi sai ka hau raƙumin kamar din yadda yanzu ake yi za ka biya kuɗi ka hau moto ko motar za ta zagaya da kai inda kake so ka tsaya ka sauka shi kenan ya ci kuɗin ka to kuma wayannan masu raƙuma haka suke zuwa da su da yawa wanda ba zai iya jure tafiya a ƙafa ba sai ya biya kuɗi sai a samu wani ya rike masa linzami ko ya ga cewa linzami ko akala ya rike yana tafiya shi kuma wannan sai a biya shi shi ma mai rikewa za a biya shi mai dabba za a biya shi kaga dai an samu kasuwanci da wadata da karuwan arziki ga wayannan bayan Allah kan wannan gari wannan bawan Allah sai yake cewa kuma idan muka ɗauki mutane din nan duk wani aiki da ake yi na aikin hajji ni ma ina yi mutanen da suka rike wayannan raƙuman su ma duk wani aiki da ake yi su ma suna yi to wannan abin da nake yi ya wadatar da ni akan aikin hajji ko ko sai na ƙara yin wani aikin hajjin daban kaga wannan ai na zo ne na rike ma wani raƙumi ina zagayawa da shi ko yaran aiki na suna zagayawa da shi da inda zai shi ko za ga wasu yanzu ana tura su a wani keke ana kamar na wheelchair kamar na gurabu din nan a aikin hajji za ga wasu ana tura to wannan mutumin da yake tura ta ai duk abin da kake yi na dawamin shi ma yana yi ko ba haka ba duk inda za a je wurin jiban shedan za a ga da shi za ka ji to menene matsayin shari'a a aikin hajjin nashi shi kuma wannan mutumin yana tambayan abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar yake cewa a walattar labba kai ma idan kana tura wannan mutumin ba kana yin talbiya ba kana cewa labbai kallahumma labbai yace kure kure kure ina cewa ba kana tsayawa ba wata ibu bi arafat kana tsayawa a wurin wannan dutsen da ake tsayawa na arfa yace kwarai ko ina tsayawa ne ba yace watan min jimar kana kuma jiban wayannan jamra jamra din nan yace duka ina yi aiban duka ni kuma ina yi Allah ya rubuta sai yace fa qala ta'ala fa qala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya fa lam yujibu manzon Allah bai ansa ba hatta nazalat qawluhu ta'ala har sai da wannan ayan ta sauka laysa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan matsalan ta ƙare wanda yake tura mutane shi ma za a bashi ladan aikin hajjin sai matukar abin da yake yi din nan shine rukunan da aka faɗa na aikin hajji din amma idan ya zama to bai yi wani ba misali bisa kaddarawa sai idan ya kawo mutum wurin jifan shi nan sai ajiye shi sai shi kuma ya koma can gefe yana kallon da su jifin shi kan bayan ka gama jiwa ya ƙara zuwa ya tura ka idan an je wurin tsayuwa arfa ya ajiye ka wani yaji to zan je in dawo kafin rana ta faɗi to kaga idan mutum yayi wannan aka ga bai yi ba ko sabanin wancan duk inda za a je da shi za a je in za a yi jiba shi ma zai yi jiba in za a tsaya a arfa shi ma zai tsaya a arfa za ka ce wannan shi kenan aikin hajjin sa ya zama to tabbatacce menene dalilin da yasa aka ambaci wannan wurin da suna arfa ya ka ce dalilin da yasa aka ambaci wannan wuri da sunan arfa malaika jibril alaihi salatu wassalam ya kasance yana sanar da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam dukkanin ayyuka da ake yi a aikin hajji idan ya gaya masa sai ya ce masa arafta ka fahimta shi kuma sai na ibrahim annabi ibrahim sai ya ce na'am arafta na fahimta sun ya da arafa to daga wannan wurin ya kasanya wannan wuri da suna arfa akwai wani wuri da za ka ji ana kiran da suna muna ko da dai wata hausawa suna lalatawa suna cewa mina eh ba mina ba ne in ka ce mina ka koma na garin naija muna ne an gane ko muna ne to amma tun da dai muna da irin ta najeriya sai muka maida ta kawai ina mina ko an ce wai wani balirin Allah ya mai ya je aikin hajji sai ya ji a cewa za a za a tafi mina za a ce ta to ai garin mu ne ma ai cika rusa ba ba wancan mu ba wancan mina na kuwa da ake sai da kafa ina wannan ba na kafa ba Allah ya to muna ne muna menene dalilin da yasa ko da yanzu idan ka ce mina a cikin magana kana magana akan aikin hajji ina ne zai zo kwaron mutane can wancan munadan da ake magana a kai an gane wannan sun shi ko menene dalilin da yasa aka ambace wannan wurin da suna muna ko mina aka ce domin mala'ika jibril alayhi salatu wassalam ya ce wa annabi adam alayhi salatu wassalam ka munna ka yi fata ko ka yi buri a daidai wannan wurin duk burin da kai Allah subhanahu wa ta'ala zai cika maka qala sai annabi adam alaihi salatu wassalam sai ce atamanna aljanna ina fata da buri Allah ya bani aljanna kafin shi annabi adam alaihi salatu wassalam ba ya dandana ba kun manta ai annabi adam alaihi salatu wassalam ai ya dandana aljanna ya san me aljanna ya san dadin aljanna ya san me wahalan duniya to yanzu gashi malaika jibril ya ce masa ka yi buri da fata duk abin da ka yi buri da fata Allah subhanahu wa ta'ala zai cika maka me kake so na ce a shan wani ba da ba wahala kawai nan a zuwa na da ana ta wani kince kince ana shan wahala ya ce aljanna to daga wannan wurin aka samu wannan wurin muna ma'ana daga tamannin ilmi da aka samu wannan wurin Allah ya ce mu a aya ta gaba shine za mu je inda Allah subhanahu wataala yake jan hankalin Qurayshawa su daina yin wannan ɗabi'an da suke yi wanda suna ganin cewa su sun wuce wannan Allah ya ce mene ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Allah subhanahu wataala ya ce sun ma fidu min haisu afadan nasu wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce sannan idan kun je wannan wuri da ake cewa arfa ku tsaya inda mutane su ma suke tsayawa wastaghfirullah ku roki Allah subhanahu wataala gafara inna Allah ghafurur rahim shi Allah subhanahu wataala mai gafara ne rahimun kuma Allah subhanahu wataala mai jin kai ne me ne ke faruwa a wannan wurin abin da ke faruwa a wurin ƙuraishawa idan an zo aikin hajji to su suna tsayawa ne a musdalifa ba sa ƙarusowa a tsaya da su a dutsen nan narfa sai su ce wai wannan ba ƙuraishawa ba su ne ba su da kima su ne za su dangara can wurin dutse an gane wannan su ne za su tsaya can wurin dutse su kuma tunda suna da kima da farla to su za su tsaya a nan mustalifa sallah subhanahu wataala ya ce a tunda dai sauran larabawa banda kunkuren shawa su ma suna gangarowa su zo wannan dutse na arfa to kuma ku tsaya a wurin me yasa sauran larabawa da sauran al'ummomi suke gangarowa har suke zuwa wannan wurin su suke tsayawa na wurin arfa aka ce domin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam nan yake tsayawa to ku kuma larabawa kuna tsayawa a wurin su wane ne a cikin ku ba sa tsayawa aka ce quraishawa dan ga ce to kuma quraishawa thumma afidu min haythu afadan nas sannan ku kuma quraishawa ku rika tsayawa a wannan wuri na arafa kamar yadda sauran mutane suke tsayawa idan ka duba wasu littattafan tafsiri za a ga a wannan wurin da aka ce min haitu afaban nasu wasu malaman tafsiri suka ce ba jama'a ake nufi ba kamar yadda kan muka ji kalmar masara yanzu wa ake nufi da nasu a wurin aka ce ana nufin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam me yasa suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa inna ibrahima kana ummatan qanitan lin-nasi hanifa aka ce annabi ibrahim shi kadai al'umma ne shi kadai daidai yake da mutane dubu shi annabi ibrahim shi kadai idan manzala sallallahu alaihi wa sallama zai gaya mana cewa Allah ya yi alkawarin za a tayar da warkatu bin naufal shi kadai a matsayin al'umma shi kadai kamar mutane dubu ya tunaninka ga annabi Ibrahim. Waye warkatu bin Naufal? Warkatu bin Naufal shi ne wannan mutumin da yake ɗan uwa ga Nana Khadija, radiyallahu ta'ala anha. An ga Nana Khadija? Matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga mala'ika Jibril a cikin wannan koban ba an tuna ba ba har mala'ika jibril ya kakkama shi ba ya mammatse shi ko bayan an gama wannan mammatsewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kai wannan wannan wannan halwan an gama ta ya dawo gida cikin sana karma karwawa ya zo ga yayi jikin shi na rawa haka na'am karma karma jikin shi na karma haka saboda yanayin yadda ya ga mala'ikan a sura da ban tsoro shi dai ba mutum ba domin ga shi da jiki mai kafa hudu shi kuma ba doki ba domin yana da fuffuke shi kuma ba tsuntsu ba domin yana da kafa hudu kai in ba nan bane ba daga nan mutum ya kamata ya hukace ni sosai da yanzu ba idan ka fito ka ga wani halitta wanda ba ka ganin kanta sai dai tsawo kawai haka mutum hauka cewa yake ko sai a ce a kasar hausa ya yi ya yi kamo to balantana wannan ka gan shi kurukuru sannan kuma har ya matse ka ya maka magana ma ya ce maka yi karatu wani malami ya ce wannan abin kawai da ya faru tsakanin annabi da mala'ika jibril na matsewa ya yi sai tabbatar wa duniya cewa annabi muhammadu annabi ne domin da ba annabi bane yadda ya matse shan to ya sai zai mutu ko karfin shi ba karfin mala'ika jibril din sai da Allah ya faɗa a Qur'ani zi quwwatin ma'abocin ƙarfi duk abin da zaka ga Allah subhanahu wataala ya ce maka yana da ƙarfi to ba karama ba ko da geban bukkuke ba ya ɗaga gari gaba ɗaya idan kana da kaza mara wasu ma gida za ga wani gashi ɗaya ya fi ɗaya ko ta haka ko ko ya ta haka ɗaya ya fi ɗaya tsawo to da wannan wurin da ɗaya ya fi ɗaya tsawo da nan fa yayyanka garin annabi Nuhu gaba ɗayan shi gaba ɗaya. kai wannan bishiyar da ke gaban mu ka ɗaga ta da hannu ne mu da gani yawa ma ya ƙara kallon bishiyar ta gani ko to shi da gefen ku kuke ba ke ɗaga ya kifar da su to ya tunanin ka ce kuma wannan mai ji da ƙarfin ya matsa mutum ya ce wannan kawai ya isa ya nuna ma duniya cewa lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ne ba yi bane da haka ne Allah subhanahu wataala ya ce wastaghfirullah annabi wato shi da annabi ya ga wannan malaika jibril alaihi salatu wassalam ya dawo gida ya ce wa matarsa zammiluni dasiluni haka ya ce wa matar zammiluni dasiluni zammiluni dasiluni ki lullube ni ki lullube duk kalmomin guda biyu abinda suke ɗauka kenan ki lullube ni ki lullube ni zammilo ni lullube ni dassino ni ki lullube ni ki ta lullube shi sai ta ce mai menene ke faruwa sai ya labarta mata abin da ya faru to suna cikin wannan sai suke ce masa ai abin nan da kake faɗa yana ya tabbata shi ne to ba aljani ba ne mala'ik na amusi haka suke cewa su namus menene namus shine mala'ika ta ce namus din da ke zuwa ma annabi musa ne yana tana gama faɗan wannan sai ga mala'ika jibril ya dawo da mala'ika jibril ya dawo kaga an lullube shi ba to amma yana ganin shi kuma sai ya ce mata gashi nan ya dawo ta ce ya dawo annabi ya ce ya dawo kike to bari mu gwada wani abu sai ta cire gashin kanta kafin gashin irin na larabawa ne ba Sai ta ma tana da ilimi.
a ta ai ɗaya daga cikin advantage ɗin auren zawarawa kuma kenan Allahu akbar.
an zabo domin da budurwa ne suke na zai rika kwarmar ihu a zo a kama wani ya haukaci ko ba wanda budurwa za ta ce wani ya haukaci dan Allah ku zo ku kama shi wayo Allah wayo ni kar ma dare ya yi mun duka kuma da Allah ku daure shi to amma ita akwai kwakwalwa Na'am.
akwai gojewa ta ce tsaya mu sai ta cire gashinta gashin zai yaya yanzu yallalalala haka Ka- ka zo ko da bayar na matan afirka wani ka gan shi wani ɗan gusu gusu haka malam Allah ya ce Amin.
gashin kawai ya yi yallalalala haka dan baya mala'ika jibril na ganin haka sai ya gudu sai ta ce ma annabi kana ganin shi sai ya ce mata malami ce ce na gaya maka na musu da shekan ne zai ƙara tsayawa ne yana kallon mene can gashin to amma tun da ya wuce ce to wannan ba ta ce bari mu gani sai ta ƙara ɗaure gashin zuwa ɗan kaɗan minti kaɗan sai gashi ya dawo jikin ya dawo ta ce a ta ce a to wannan dawo wanda mala'ika jibril ya yi to an ƙara gaya mu an kawo mu annabi wani sabon sako ne sako na biyu kenan ba ya aha, me ya ce wa matan ta mai ta lullube shi sai Allah ya ce ya ayyuhal mudaffir ya kai wanda aka lullube kalle da Allah yake ji da annabi Muhammad kalmomin ma da ya faɗa Allah ya ɗauke su ya ce da su za a yi wahayi ya ayyuhal mudaffir ya kai wanda aka lullube ai maganar lulluba ya kare kum fangir tashi ka fara wa'azi kawai ka fara gargadi wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi aha wasi ya baka fatahir tufafinka su zamanto fes ka tsaftace tufafinka to daga nan ne malaman musulunci suke cewa duk wanda kaga yana zama cikin dauda da kasanta kaya sun yi da ciya iya cire ya wanke to ba musu ba karantarwa musulunci ya yi yana bin sarran shi No.
tun da kaga wahayin farko ba ba ku gane ba wahayi na farko ikira wahayi na biyu wasu ya baka faɗai ne wahayi na biyu ba kenan wahayi na farko an karanta masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam shikenan nan aka tsaya a wahayi na biyu ba ana gaya masa cewa tashi ai yanzu ba maganar lulluba bane ai yanzu kai babban annabi ne tashi kawai ka fara wa'azi wasu ya baka tufafinka ka tsabtace su saboda haka a matsayinmu na musulmai ana son ko da yaushe a gamu fes fes akalla idan ba za ka iya ba kullum ka canza kaya in ba za ka iya wannan ba to akalla duk kwana biyu ka canza ka san tilla wasu kayan ne akwai dan wahala ko to idan ba za ka iya canza kaya ba kullum sakamakon karancin kayan ko wani uzuri naka kana tsoron kada wanki ya tarin maka kuma yanayin aikin naka ba zai baka dama haka iya tsayawa ka wanke kaya bakwai a cikin lokaci kankani ba a san wani yana daga cikin dalilan da ya sa suke sa kaya suke nemi kaya ke saboda wanki kar ya taru kuma kuɗin wanki in za a kai ma masu karɓan wanki sai su ce maka kowane riga da wando ɗari biyu ko yanzu nawa ɗari uku da hamsin ka gani to idan ka ce kowane ne kowane set ɗari uku da hamsin wanki ba guga ba ko hada guga hada guga to ɗari uku da hamsin to ya sa kaya bakwai a sati sai gana neman wurin dubu biyu ba da wani abu ko ba haka ba to nawa ne albashin shi an lura sai wasu sai suke dan minimizing ɗin yanayin sa kayansu to amma kai da kake da wadata Allah ya maka wadata to kullum ka canza kaya an gane wannan kullum ka canza idan kai kuma ba ka da wannan wadatar da kullum za ka iya canza kaya to akalla ka sa jiya ka sa yau ka cire gobe da wuya daga kayan yayi da duku duku duku haka ko to me shari'a kake nufin ka tsafta tsafta tunda kaza a wahayi na biyu ba sakon da Allah ya gaya wa manzon Allah kenan wasu ya baka fatsayi tufafinka ka tsaftace shi warrujiza fahad dukkanin wata kazanta aha ka kaurace wani manufar na biyu kenan yanzu duk wata kazanta manzon Allah ka kaurace mata ba ka ba ta kai dai ka dauka da kai ake yin ba da annabi ba. to dama annabi ta ina zai je ya zauna wurin kazanta ko annabi ba zai yi wannan ba kenan me ayan take nufi da ni da kai mu sa kaya masu tsafta inda za mu zauna mu zauna wuri mai tsafta kar mu zauna wurin da akwai damuwa an lura da wannan Allah ya kai shi ne za ka ga wasu bayan Allah za ka ga hatta kwatan kofar gidansu ba sa yadda sai ta kume din nan tana wani kumbura kumbura sannan sa a fashi a wasu kawai zaran sun ga kwatan ta dan fara haka haka sai a kira wani sai ga an fashi sai ga an- an kira wani a ko ba sai man kuna lura ko to saboda a- alaman cewa kai mai tsafta ne har a gidanka ma a gani an lura da wannan Allah ya fi mana to yanzu wannan matan nasa wahayi na biya sauka sai ta ce wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama bari na kai ka wurin ɗan uwana da ake kiran shi da suna warqatu bin nawfal mu ƙara samun haske a wurinsa wannan mutumin da yake zuwa maka ɗin nan, wanda mu ba ma ganin sa sai kai waye shi shi kenan ana zuwa wurin warka bin naufal ya ga ya musu cewa ga abin da ke faruwa ga shi ga shi ga shi ga shi kalma ɗaya warka ya faɗa ya ce ina ma dai da ina nan lokacin da mutanenka za su kore ka daga garin nan nata ai kai annabi manzara sallallahu alaihi wa sallama ce wanda warka yayi ai kai annabi ne bai bashi mamaki ba abin da ya bashi mamaki yanzu ta yaya mutanenka za su kore ka sai manzon Allah ya ce awa mukrijiyahu yanzu wayannan mutanen nawa za su fitar da ni sai warka ya ce masa kwarai babu wani mutum da zai zo da irin wannan saƙon naka kwace sai mutanensa sun kore shi mutane ba sa son gaskiya mutane ba sa son gyara an gane wannan to tun da manzon Allah yanzu gyara ne ya kawo daga cikin wa'azin nan nasa za a ce a daina bautawa gumaka ko ba haka ba za a ce a daina birna yara mata za a ce a daina karɓan riba kai ba za ta yi ba an nuna wannan ko sai wai cewa manzon Allah za su fitar da kai ina ma da ina nan lokacin da za su fitar da kai da na zamanto cikin masu taimakonka ka kiyaye ba wannan ita ce kalmar da warka ya faɗa warka ba wai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ba ba haka yake wannan kalmomin da kaga na faɗa shi sa na kawo maka kissar haka don ka kiyaye abin da warka ya faɗa bayan ya faɗa wannan kalmomin ba jima ba sai warka ya rasu dama shi warka ɗin nan yana kan addinin annabi isa ne sai ya rasu bayan rasuwansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa yake cewa wannan mutumin da kuke gani warka ɗin nan a ranar lahira za a ta- za a tashe shi daidai da mutane dubu goma ko daidai da mutane dubu na mutanen daidai da mutane dubu ko daidai da mutane dubu goma shi kadai me yasa saboda wannan kalmar da ya faɗa kan jinabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu.
ina ma dai da ina nan in zamanto cikin masu ba da kariya ka kalla ashe Allah ba shi da komai na tukunci ga wanda ya tsaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sakamako mai gwaɗi idan aljanna ishara kan cewa da ni da kai duk abin da yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsaya masa kan mutuncin sa kai da zubi kar wani ya taba mutuncin manzon Allah ba ka da komai sai gidan aljanna shi ne sakamakon ka shi yasa kake ganin wasu idan an taba jinabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke haukacewa duk yadda suke ganin ka da kima daga ranar kiman ka ya rushe kuma za su iya hawan kwambi a kanka saboda ka taɓa jinabi na manzon Allah sallallahu alaihi wannan mutumin shi ɗaya ba abinda kuma ya faɗa ke to yaya tunaninka wanda yake musulmi ne kuma ya ƙara da kishi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayi da fata kai da fata kan abin da yake da alaƙa da martabobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yadda wani ya wasa da su ba an gane irin wannan to ba ka da wani tukunci sai gidan aljanna an gane wannan Allah ya fi mana shi yasa ko da kaji an ce a nan garin an ce wani ya ce annabi yan bilo ko menene haka ne astagfirullah Allah ya ji mana Amin.
kaga wasu malamai sun tashi a wancan lokacin ko an ji kisan ba na ganin amma labari ya same ni wasu suka tsaya kai da fata saboda wannan sakamakon ne kuma baka ga abin da ya faru ba wayan ɗaya daga cikin wanda suka tsaya akan wannan kabiyan da ya rasu ba ga abin da Allah ya masa ba da wayan da yake suke yan ɗarika ne da wayan da ba yan ɗarika ba sai da kowa ya tabbatar ma da zuciyarsa cewa an yi rashi wasu kuka suka rika yi kamar yara ƙanana ko wanda ba da ni da kai ne muke karantawa idan mutum musulmi ya rasu sai mutane da suka kai arba'in suka tsaya suka sallace shi ko suka sallaci wannan matan to wannan mamacin an yafe maka kurakurarsa sai dai gidan aljanna to ka hararo ɗaya daga cikin wayancan da suka tsaya kan wannan ƙabiya mutanen ba an ce sun kai ɗari na sanar da dubu to ka gani haka haka ba in ma kana maganar cewa yan dariƙa to a cikin wa'anda suka sallace shi wa'anda ba yan dariƙan ba su kare sun wuce arba'in din ko shi ne wai ma maganar kenan ka ta ai kai ahlus sunna to kai ahal- ahlus sunnan ba wa'anda suka sallace shi su kai sun wuce arba'in din sannan kuma ahali su kuma yan dariƙa kuma ya ka san ba ba a lissafi sannan kowa a garin nan sai da ya yi jimami na rasuwan nashi manya kuka suka rika yi kamar yara sakamakon ke nan ba kafin a je lahira kai kanan abin da Allah ya yi to da ka iya wayannan abubuwan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ku wayannan mutanen ku tsaya inda mutane suke tsayawa malaman tafsir suka ce wane ne wani aka ce mutum da yake magana ba min haifu a fadan nasu shine annabi Ibrahim ba muke inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'ami ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim saka ce min haifu a fadin nas inda annabi ibrahim yake tsayawa kuma ku tsaya nan wurin in ma ka dauka akan cewa inda mutane suke tsayawa ne aka ce ku larabawa ku rika tsayawa ko ku kureshawa ku rika tsayawa inda mutane suke tsayawa ba wai ku rika cewa ai ku kureshawa ne ko kun fito daga kabila mafi girma saboda haka wa'inda ba ku ba su ne za ku rika tsayawa a arfa ko za ku rika tsayawa a musayi ba aka ce a ba haka ba wastaghfirullah shi yasa a ayan sai Allah ya ce wastaghfirullah ku kuma roki Allah gafara tunda har kun zo kuna warewa kaga addinin musulunci wannan ayan tana nuna maka cewa ba maganar raise raising raising ko raising babu shi a musulunci cewa ni farar fata ne kai bakan fata ne ko ni bakan fata ne kai farar fata ne aka ce babu wani a'a ni ba haushe ne ni ni manife ne ni kiyamuri ne ni aka ce duk a musulunci babu wannan to tunda ku wa'annan mutanen kun ce wai ku za ku tsaya a arfa a ku za ku tsaya a mustalifa sauran mutane su tsaya a arfa Allah ya ce ku nemi Allah gafara shine wastaghfirullah fa idza thumma ashidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah ku roki Allah gafara dan me za ku je kuna wada kanku cewa ku a wancan wurin za ku rika tsayawa mustalifa saboda ku kuna da wata kima kuna da wani Allah ya ce wastaghfirullah ku roki Allah gafara inna Allah ghafurur rahim idan kuka roki Allah gafara akan wannan kuskuren da kuka yi sai Allah subhanahu wata'ala ya yafe muku ya kuma gafarta muku a alqur'ani ko da dai mun riga mun yi wannan makabiyan ba sai mun kara abin nan ba za ka ga a qur'ani Allah subhanahu wata'ala yana faɗa in yace nasu za ka ga ana nufin mutum ɗaya ne an ce nasu alladhina qala hum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ai mutum da ne mu je gaba a za mu yi daukan ayan kuwa ba za mu yi ɗauka ba fai za mu yi tumu nasu ne to za mu tsaya a nan wurin abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana nan wani zari da fatir alaihi
alhamdulillah Allah ya fata da ke a akaramkan lahu akwai tambayoyi kamar haka da farko yana cewa mana da Allah ne ne hukuncin yin fitsari a tsaye da biyu kuma yana so ya san cewa da Allah mana ka fahimtar da ni da tsarin da a yanzu idan na wallaki nawa ne da kayan wajaba a kai
mai tambaya yana tambaya akan hukuncin yin fitsari a tsaye to wannan matsala ne wanda malaman musulunci suka samu sabani a kai wasu na ganin babu laifi mutum zai iya yin fitsari a tsaye an gane wannan wasu na ganin cewa a baya daga cikin mutuntaka baya daga cikin mutuntaka a ga mutum yana kama ruwa a tsaye. Abu na biyu, idan mutum ya zo yana kama ruwa a tsaye, ai ba wani yana yana taritsarsin haka, ko yana fallasa fallasa. Shin me yin wannan fitsarin a tsaye yana lura da dukkanin inda suke tsatsula a jikin tufafin nasa? Babu. An gana wannan? masu cewa za a iya yi sun kama hujja da wani hadisi suka ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo su bala ta qaumi kaman za a iya cewa kaman boda haka kaman juji ko da ba zai bola ba kai tsaye haka to wurin da ba shi da tsafta wanda mutum zai iya tsugunnawa sai aka ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kama ruwa a tsaye amma na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa ta ce duk wanda ya ce muku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kama ruwa a tsaye ku karyata shi ya kirkiro ƙarya ya jinginawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wayancan malaman suke cewa to ai a nan ma an ce su bala ta kauni ala babu lalura ne tace ita dai abu su sani manzon Allah bai taba ba sai aka ce to ake ba ki abun manzon Allah zuwa wuce to yanzu ya za a yi jami'i din sai wasu malaman musulunci suka ce idan ya zamanto wurin da kake ba za ka iya tsugunnawa ba in ka ce za ka tsugunna tufafinka zai lalace ka san akwai wasu bayika kamar bayikan kasuwa ko wasu bayika na wasu masallatai za ka ga Allah dai ya fi mana ga liman ya tashi ai Allah ba wannan a gaban shi za ka ga wasu masallatan raban da a wanke ya shi wata daya inda ake kama ruwa raban da a wanke ya shi wata daya kuma ko da ba kan shi nake magana ba kai tsaye yana daga cikin dalilan da yasa za ka ga hausawa sun fi lalura na toilet infection ɗin nan. An ga da to da gloria ɗin. Saboda bayi ne ba a tsaftacewa, daban da a tsaftace ya kai wata ɗaya ko sati uku. Bayi na ba da naka duk bayan kwana ɗaya ko biyu sai an wanke in ba a wanke ba ka ta faɗa kenan ko ba ka magana ma juna mu gaskiya in ba a wanke ba ka ta a tuwai ai ka san kai mai kuɗi ne akwai wanda zai ba kullum ake wanke bayan wani aka aka wanke yau to gobe ba za a wanke ba sai ji ba a wanke amma mafi yawanci dai bayi kanmu ko mafi yawancin mu bayi kanmu kullum ake wankewa ko to ka kaddara wannan ba ba a wanke sati ɗaya ba sati biyu sai sati uku sannan aka wanke mai ɗauke da wannan laluran na installed infection yanzu ya zo bayin masallacin ya tsugunna tsugunna wanda ya zubar da wannan cutar ba da ni da kai idan muka zo wannan bayan kuma muka tsugunna muka yi bawali a wurin muka kama ruwa a wurin to mu kuma mun ɗauka da mun ɗauka kuma muna zuwa gida mun kusanci iyalinmu ka samu iyalin naka an lura da matsalan mutum ya samu iyalin shi ita kuma ta je bayin tsakar gida ta tsugunna duka gidan kowa ya kwasa an gano yadda abin yake to sai ya zama to irin wayannan bayi kan idan ka ce ka tsugunna me yake faruwa ina tsara idan ya zamanto bayin da ka je can za ka kama ruwa irin wayannan bayikan ne da ba za ka iya tsugunnawa ba in ka tsugunna za ka iya ɗaukan wannan cutar za ka ce kaka tsugunna ala babin lalurati sai ka tsaya a tsayen nan ka kama saboda lafiyanka ya fi komai muhimmanci sai da lafiya za ka iya ibada so maimakon ka tsugunna wannan wurin ka ɗauki cuta ka zo ka sa ma yaranka kaga adadin fana da yawa yaranka su ɗauka matanka su ɗauka makwabta su ɗauka in matanka ta je gaishe da iyayenta ta shiga bayin maman naka ita ma ta dau la ilaha illallah an halakar da al'umma shi yasa kaga abun yana yaduwa da yawa dole ne mu musulmai sai mun ƙara sa ido akan tsabtace bayukan masallatan mu an gane wannan haka nan yana iya zama lalura wayanda suke fita kasan waje idan suka je airport bayukan da ake yi a airport ba irin wannan na gargajiyan ba ne duk wanda zai je kasan waje ko dai zai je maka ko zai je kasan waje kasuwancinsa ko wani harka nasa bayukan wannan filin jirgin sama ba irin wannan bayukan gargajiyan ba ne wani abu ne za a gan shi kamar wani kogo haka a tsaye an manna shi a bikin bango abin kuna ma yanzu sun samu ko ka gani kuna da kuɗi shi san ka gani ko to malama ya ce abin kuna ma wanda yake so ya ga irin wannan ya je banki wai zai ga bayan kan banki ma wannan koko ne kamar shafa haka an yi shi haka ya tafi to ba za ka yi tsugunnawa ba to ala babul lalurati sai ka tsaya a tsaye din sai ka yi an gane wannan ala babul lalurati sai ka tsaya sai ka yi to in ba wannan ba ka tsuguna ɗin ya fi mutunci yanzu da ni da kai idan aka ce an gano babanmu ga yi can a tsaye yana kama ruwa Wai, ka- an ga babanka yana fitsari a tsaye sai ka ji wani abu a zuciyarka ko sai ka ji wani abu a zuciyarka to ya tunaninka ga annabi ko ya tunaninka ga annabi saboda haka kawai ya danganci yanayin da mutum ya tsinci kansa a kai in wurin babu tsafta to shi kenan sai mutum ya haƙura sai ala babu lalur sai kama ya kama ruwa a tsaye amma in wurin akwai tsafta to ka tsugunna din ya fi maka an gana wannan Ah.
Allah ya fi mana Amin.
sai tambayin shi na biyu ya ce nisabin zakka to nisabin zakka ban haddace ba kai tsaye amma yana farawa daga naira miliyan takwas ne da wani abu eh, sai a a yanzu da muke ciki sai mutum ya mallaki naira miliyan takwas da wani abu sannan zakka zai fara hawa kansa kuma dama sai in kuɗin ya shekara dama kamar yadda kowa ya sani Sauran tambayoyi sai a cikin shirin.
sauran tambayoyin za a kura Sauran tambayoyi sai gobe lokaci ya yi.
Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa da kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunar mana da su lafiya jihar mu ta Kaduna da kafan mu tarayya Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunar mana da su lafiya abubuwan da ke faruwa a yankin da jiha da ƙasa na rashin jin daɗi Allah subhanahu wataala ya ɗauke hali na matsatsi da kunshin rayuwa da al'umma suke ciki Allah ya ɗauke Allah ya maido mana da walwala da aminci dan alhamdu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai zamanto damuwa a rayuwarmu ko damuwa a zamantakewarmu da iyalanmu Allah subhanahu wataala ya dauki da alhamdulillah zan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai marasa lafiya a gidaje da asibitoci kamar baba ah, baba Shafi'u da Alhaji Hairu da baba Mai Gunjo da sauran yan uwa dai wanda sunayen akwai iyayenmu ma mata a babban gida da ko aka je babban gida aka ce ko da ɗan iyayenmu da ke babban gida da dai sauran makwabta haka wanda ba su jin daɗi Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya sa kafara ne sauran marasa lafiya da ke ɗauke da shi a jikunan su Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan kai jami'an tsaro na farin kaya da bakin kaya kowa da cikin sana'a ta kirki Allah subhanahu wataala ya ƙara buɗi abinda ba za mu iya ba Allah ya iya mana abinda ya gagare mu Allah ya gagare sa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma bi rahmatikal wasi'at ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitabi was sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa sallallahu lana wal walidayna wal mashayikhina wa ummatil muslimin al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bayna wa bainahum bil khairat rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin Amin.
سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين